الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حرف الضاد حرف الضاد حرف بديع
سلام على خير الأنام الذي عدا به الحق نهج الحق وهو الذي ارتدى سلام على نزل الأواتك خير من دعا الخلق للمولى وقد, وقد أحسن القضاء سلام عليه والسلام يقودني إلى هدرة الماهي دلال الذي أداه سلام عليه من خديم متيم ذفول قضى من ذنبه كل ما قضاه سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى ذا في تدارك ما مدى سلام عليه وسلامه مبلغ عليه فمن لي إنني عنده رضا حرف الضاد حرف ضد شويتي سلام على خير الأنام gaisuwa ya tabbata bisa fiyayyen talikai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam الذي أدى به الحق wannan da alhaƙu ubangiji Allah Allah ya haskaka na hajjal haƙƙi ta farkin gaskiya به da shi وهو الذي ارتدى shine tafarkin da Allah iya yarda da shi shine tafarkin addinin musulunci in مم. سلام على نزل العواتك gaisuwa warda lakum al-islam dina مم.
wa hawa ladar taba مم.
ورضي لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير دين الإسلام كو فلا يقبل ومن يبتغي غير الإسلام هو لا يقبل منه هو في الآخرة gaisuwa ta tabbata
على نزل العواتك a bisa ɗan atukoki goma sha uku nan da muka faɗa خير من دعا الخلق halka shine fiyayyen wanda ya kiraye halitta Lil maula.
zuwa- zuwa Allah وقد أحسن sana القضاء alƙada hakika ya kyautata hukunci sallallahu alaihi wa sallama سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzon Allah والسلام يقودني gaisuwa ko yana ja إلى na حضرة الماهي الدلال zuwa hadaran nan na mai share bace-bace shine annabi Muhammadu yawan gaisuwar da nake yana ta jana na kwaram sai ga ni cikin halarar الذي أدى shine wannan da ya haskaka tafarkin gaskiya سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzon من Allah خديم daga hadiminsa a متيم mai baut- abun bautarwa da yabo da soyayya shine ni in yas غفول kuma gafalalle tawaru'un مم.
wai wai gafulo
قضى من ذنبه كل ما قضى da ya hukunta dukkanin abin da ya hukunta na daga zanubinsa tawaru'un
سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzon Allah والسلام مودة gaisuwan nan kuwa muwaddatin soyayya ne وما لي سوى ذا في wa ma lisewa za wa ke gare ni wani في wannan تدارك ما مدى Me- wani wannan sala gaisuwa me nake da shi wani gaisuwa مم.
ga annabi fita da rike cikin riskar mama ba abin da ya shuɗe min ban riska me zan kama in dafa na riska ba salati ba مم. سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzo Allah indi shehu والسلام مبلغ kuma gaisuwan nan tamu zuwa annabi a bar isarwa ce Alaihi.
a ga manzon Allah kamar li innani inda hurida wa naka samu ne riban yakan samu min yarda inda hu wajen manzon Allah sai dai gaisuwar da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu sai sai- sai hidima da gaisuwa
حرف الضاد أيضا nam
شجون هدهدهتني سيرتني لمن نهاد لتفريج كرب المقربين ومن نهاد صلوت شجوني في مديه محمد صلى الله عليه وسلم.
فزاح شجوني والسرور أتى عواد محمد خير الناس أكرم معتدا وفرعا وبذلا ولله قد محال أجثني أجثني منحمنا وداركا لأهوال عبد غير أهدك ما كبار أتترك عبدا لا يحب سواكم على سوء حال فولا يمتقي إواد ففرج كروبي وضي كل محامه لقرب مزار المصطفى حيث منحار عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصابه بهم خير مفتران حرف الضاد أيضا harafin gadi komawa cikin magana shehu bai gaji ba Allah ya ƙara masa faila شجون ya ce دحتني bakan ciki da hatini da ta dace ni سيرتني sai ya ratini sai ta zamantar da ni ta Liman na tafiyar had- da ni zuwa wannan da ainihin nahara ya zabura لتفريج كرب المكربين Da- da bakan cikin nan da ta ta dace ni ta gigitar da ni sai ta tafiyar da ni zuwa wannan da ya zabura shine annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم da ya zabura don me likafuri da karbil mukrabina don yaye bakan cikin masu bakin ciki ومن نحد shine wannan da ya zaburar da halittar Allah zuwa da'ar Allah صلوت juni شجوني na since bakan ciki na kakaf sai na zama zero ba ni ba bakin ciki Mm, fi madihi Muhammadin.
cikin yaban annabi Muhammadu Fa- kaji dai kaji haya haya zuciya dako diwani الله أكبر kamo baitocin yaban annabi Sallallahu in ana yin su ba yadda za a yi bakin ciki ya zauna Mm.
ba ma zai zo ba الله أكبر kullum ka ji ka kana cikin nishadi da karsashi ka zama kamar mu شو Ih, Mm.
ah, cikin farin ciki da karsashi yabi annabi Mm. فزاح شجوني yasa kullum muke ci Allah ya saka shehu Allah ya kara masa karama da آمين faila Yes.
kara masa kusanci Maulana Shehu Ibrahim bai rufe komai ba da hanyoyin alhairi ya nuna mana ya gaya mana الحمد To لله yanzu ga maganin bakin ciki ka gani cikin yaban annaba ake samu صلى الله عليه وسلم salautu shujuni na since bakan ciki na fi madi muhammadin a cikin yaban annabi muhammadu فزاح شجوني sai bakan ciki nawa ya tafi ya bar ni والسرور أتى sai إواد kuma farran ciki ya zo iwadun yana mai musanya da bakin ciki Mm.
abin da bakin ciki yaban annabi ya kore ya tafi sai kuma farin ciki ya zo ya mai Mm.
Mm.
محمد annabi muhammadu خير الناس shine fiyayyen mutane أكرم محتدا shine mafi girma na mutane duka wajen asali وفرعا da reshe ma shine mafi girman mutane وبذلا da kuma wato baiwa shine mafi girman mutane wajen baiwa وهو لله قد محت Hakika manzon Allah kan mahaba ya tsantsantar ya cancantar da nasiha ga mutane lillahi dan Allah.
أجثني mafa'uli mahazufi ne Na'am.
taimakanni أجثني taimakanni منهمنا ya muhammadu munhamin na وذلك riskar da ni Li ko ahwa- ka riskar da Li ahwali abdin abdin.
ga halukan nan na bawa غير أحدك ما ma قبل kabar wannan bawan inyas bai riki wato wannan al- alkawarin wannan ka ba alkawarin ka da soyayya ka kawai ya rika duniya da lahira to duk wani hali da nake ciki riskar da ni darikan ko Mm.
wa darikan li hawali abdi Mm.
wani lokacin kaga kana da a hali hali dai ko hali halin laka halin lafiya ne raskar halin ciwo ne halin wata bukata ne halin kaza ne duk dai dan adam yana cikin ahawal to da hawalu nawa raskar da ni da muradi ya rasulullahi alkawarin wanin ka ko ban rike shi ba أتترك عبدا ya rasulullahi yanzu ka ko bar لا bawa يحب سواكم da baya son wanin ku sai ku على سوء حال ka bar shi a bisa mummunan hali ko ya rasulullah صلى الله عليه وسلم ya ف- rasulullah صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أتترك عبدا مم.
لا يحب سواكم على سوء حال وذاك برشبا أبسم Mm.
وهو فهو لا يبتغي الإواد Shiko wannan bawan kuma baya kauna baya neman canji a bisa halin da yake a ciki shine son ku babu canji babu kuma neman waninku Mm. fafarrij kurubi yayi bakan ciki na ya rasulallahi wadu kulla mahamihin da dukkanin wato jejejjika likur- likurbi mazarin mustafa da kusanto da ziyarar nan ta abin zaben Allah haisu ma na hajj inna duk ya juya ya yunkura ba shi dama ya shiga ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko shehu yake alhamdulillah duk inda zai tafi sai ya je ziyara duk inda ya dawo kafin sai ya je ziyara duk inda ya juya sai ya hada da ziyara annabi international visa radiyallahu anhu alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sabin da sahabbai hubbuhum khairu muftarad alu da sahabu soyayya su kuwa shine fiyayyen abun faralantawa ga bayi radiyallahu anhu amin hafuta'i arafin da'i
صلاح شؤوني لست عنه بقانتي ووصل حبيب الله وهو مباسطي ويرضى حبيب الله أني تفضلا فما در سخط من ظلوم وقاسدي فإني مهب أرتدي رفع دينه بغزو ولي قاد كل مرابدي وأن النبي الهاشمي مساعدي فلم أك يوما أن أطاع بساخدي عليه صلاة الله ثم سلامه أنال أداء لم يكن بالشرائع عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب خيار وصائدي na'am صلاح شعوني shehu ya ce gyaruwan shanoni na Lastu anhu Ni biqanidi.
ban zama biƙanidin mai ɗeba ƙauna ba daga wato ainihin barin gyaruwan shanoni na komai ya normal komai ya daidai da na da na iyali kai ni ban ɗeba ƙauna ba zan samu maslahar komai da komai Allah kawar Allah ya bashi mu ma ya ba mu آمين ban ɗeba ƙauna ba daga barin samun gyaruwan duk sha'anoni na Mm.
saboda me saboda albarkacin manzon Allah ووصل حبيب الله saduwa da masoyin Allah annabi Muhammadu وهو مباسط shine mai mun babban mubasada ban kuma ɗeba ƙauna da saduwa da shi ba kuma annabi shine mai mun basaɗi ya sh- mai shimfiɗa mun komai na alheri Mm.
Eh, maya maya cikin alheri nake kace kace
ويرضى حبيب الله أني masoyin Allah annabi Muhammadu yana yin yarda a gare ni تفضلا dan farala ta Allah na samu yardar manzon Allah وما ضر سخط sahakun wani mai fushi bai من cu- ظلوم bai cutar da ni ba na daga azzalimi وقاسد da mara adalci azzalimi dai duk fushinsa da wani cin maganin da harare-harare da zage-zagen mai zagi bai cutar da ni ba domin na samu yardar manzon Allah na samu yardar manzon Allah to ta- ta kowa ma ta zauna mu
Mm.
ajiya su ake araba ni da su wani sun araba ka da wani da annabi aka raba ka ai kana tare da annabi to duk kana tare da annabi kowa ma ya je ma me zai ma dama duk ba rashin ganewa ba ne Mhm. kowa ya ji da kansa mana Mhm. me zai da zai wa ambu Mhm. ga bakar najara fama barrasa haɗu wani mai fushi bai cutar da ni ba min zalume don wanda yake fushi kawai ba kai makoma ba yake azalimi ne ƙasidu kuma mugun azalimin mara adalci kenan wanda baka ji ba baka gani ba banda kai ba wanda yake harara to duk abin da za su sije sai ni ba za su cutar da ni ba wai sai she a ce an habaici to an habaicin abin da aka yi wa shehu ne ai Mm.
a wani ma ya habaicin mu na'am فإني محب Hakika ni muhibbin shehu ya ce masoyi ne na manza Allah.
أرتدي رفع Addini دينه ina ƙaunar ɗaga addinin annabi shi ne musulunci ya kuma ɗaga Allah ya saka masa.
آمين بغزو Da yaƙi ne nake ɗaukarin ɗaga addini.
وليا قاد كل كل- مرابدي Kullum murabidin dukkanin mai ɗamara a ƙugunsa mai nufin a fita a buga to ya ijawu izuwa gare ni. Yaƙin ɗaukaka addini da shehu ya ja da dakaru da sojoji da yaƙin. To kullum murabidin duk mai ɗamara ya to muje. Kar ka zaci yaƙi da bindiga ko da makamai irin yadda ba shi ba ne. yaƙi ne kullum mura- malamai yake nufi dan da yaƙin daga addinin da shehu ya da ilimi ne duk mai ɗamara bismillah mara ɗamara ya baya tafiya ce ba ta wasa ba na ta wa'in wa'in bace yawwa wa annan nabiyal hashimiyya mu- musa'idi Hakika annabi ba shirin dangi musa'idi shine mai taimako na falam aku yawman an atahu bi ban sahidi to bisa hidin mai fushi ba ana dawo daga barin ba- baiwar manzan Allah kaga ka zo ne ma baka samu ba kai fushi Mm-mm. ni da baiwar annabi ban taba fushi ba dan kullun samun ta nake Mm.
Mm, ba abu- ana rarraban abinci ana layi ana layi an zo kanka babu ya kare ko kuma wasu sun kwashe an ce a da ko wannan suka samu sun tafi wannan bai samu ba faya fushi ka Wai, ba- ai, musamman a covid-19 ɗin nan da ake ciki da sunan kullewa ne Lockdown.
labda
Shiru. Shiru.
ana jigar labda
Mm, ba rice Shiru.
rice kawo to ga labda ba to yanzu ka je karba baka samu ba gobe ma ka je jibi ma ka dawo ai kaga sai kai fushi duk wanda ya so karba bai samu ba sai zai damu to ni ban taba fushi ba a baiwa annabi Sallallahu alaihi ma'ana ban taba rashawa ba kullum ba ni yake ya kara mun wasallam.
Allah ba mu Amin.
na'am Alaihi salatu lahi.
salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah Kuma salamu.
sannan gaisuwarsa Analu a ɗa'an.
ni in yas kaji kenan ina samun baye baye daga manzo Allah Lam yakun bi shara'i.
baye bayan ko da nake samu bai kasance da wasu sharaɗoɗi ba kawai ba na ake a ƙara mun ba sai kayi kaza kayi kaza ba ba cike fom Mm.
kawai daga annabi nake karba ba sharuɗa
Alaihi salatu lahi.
salatin Allah ita tabbata ga manzo Kuma Allah salamu.
sannan gaisuwarsa Wa alin.
da alaye Wa ashabin.
da sahabbai Khiyaral wasa'idi.
Alu da sabu su ne zaɓaɓɓu mafifitan dukkanin wasu ɗoɗi zuwa ga Allah da manzan Allah radiyallahu anhu.
آمين حرف الظاء Azza.
زعنت إلى خير الإبان وما لفظ لساني سواه بل فؤادي ما لهاز فإشمر حماد تتره محمدا فدارس ما المامون في داره هفير تبصر فإن الأمر باد وزاهر فأبلمل مبؤوس هدى الناس أوعاز عليه صلاة الله ثم سلامه كذا الآل والأصحاب ما لافز نفاذ Rufuzadi.
زعمت إلى خير العباد Shehu ya ce na maraita ma'ana na tafi zuwa fiyayyen bayi annabi Muhammadu.
وما لفظ Me?
لساني Harshe na bai yi lafazin ambatan siwa wani manzan Allah ba.
ما لحظ فؤادي سواه zuciya na kuma bai halarci wani manzon Allah ba siwahu na muta'allaqun nabi malafaz da malahaz نعم قابل Mm, da bal na bari balha نعم bal zuciyar nan nawa shi ma bai hararu wani ba bai kalli wani ba wani manzon Allah صلى الله عليه وسلم na'am فإشمرها abokin magana nawa ya ishka rayu marahan kana mai takama da da da ما tinkaho دمت تدري محمدا Matuƙar dai ka san annabi Muhammadu a duniya ka da lahira ka yi tinƙaho, أم، mm, ka yi Mm.
taƙama, ishmarahan.
Mm.
Saboda ka san annabi, dai ka san annabi ka samu annabi shi kenan.
فداري سما المامون Gida, gidana duka sunayen mamuni ne a ciki, duka gidana sunayen manza Allah ne ba wani wanda ba sunan annabi ba.
صلى الله عليه وسلم daga Ahmadu sai Mahamudu sai Abdullahi sai Abdulmaliki sai Abdulrahmani sai Ahmadu sai Yasinu sai Akibu dai ayan shehu fa أم، sai Muhammadu daka sai Mudassiru su Muzammilu daka sana Abdu Abdu Abdurrahman Abdulrahim Abdulmaliki Abdullahi ga sana Wani shehu صلى الله عليه وسلم gidana ta yake da sunayen Mamunu في داره خفيف abun buri kofi saboda haka aka kiyaye gida na matuƙar zamanin gida da harihi ila yau mulki ya mutu kenan na gani ka san dai in dai gida da muhammadu a ciki su an gama arziki ya gama cika Mm. ambariya yana magana nan ko shi dan masani a cikin nafahatu dana cewa muhammadu idan dai gida da akwai muhammadu a cikin gidan sunan manzon allah ne wannan yara a gidan aka sa to gida ɗari ta gaba da gida ɗari ta bayansa da gida ɗari ta damansa da gida ɗari na hagunsa duk su aikata abin da suka ga dama kuma su cancanci shiga wuta to albarkacin muhammad mai suna annabi na nan gidan allah duk zai musu afuwa saboda manzon allah shi sa annabi alaihi salatu wassalam ce idan kuka ambaci ɗanku da sunana ni muhammadu to ku girmama shi ku dinga buɗa mar waje ya zauna إذا سميتم الولد محمدا فأقربوه ووسعوا له في المجلس to kuma a albarkacin mai sunan nan ne ko da gida dubu dubu ne sai ka samu duk kuma son Allah suke ba sa sabawa ma da za a kai su wuta saboda albarkacin shi wannan yaron mai sunan mai sunan oga da tijan can kakan sukan ce mai sunan maza uban maza
kika cewa akwai jaridar da fita a egypt cewa shi an samu wani malami ya kawo yaransa da suna muhammad a jami'ar sulasa shi ibrahim imana da sunan su duka ai su su suke bincike suka ga duk sunan ai a shehu ne a azhar ne kan bincike 1962 haka gama bincike sunan 'ya'yan da suke azhar na shehu baki ɗaya ba wanda ba sunan manzo Allah ba amma hukumar jami'a tana mamaki ga wani bawan Allah sunan ƴaƴansa duk baki ɗaya sunan annabi ne da su cewa shi ne shi ne ake cewa shehu ibrahim shehu islam kenan shehu ibrahim ya shi ne babban masoyin annabi shirtus suka ce a wannan zamani shi ne jagorar duk wani masoyin annabi shi ya fi kowa iya san annabi isa ‘ya'yansa duka duk su ne azhar amma kowa da an je sunansa sai a ji muhammad inyas ahmad inyas muzammil inyas muda'a ibrahim inyas ibrahim ta shi kaɗai duk ‘ya'yansa sunan annabi muhammad ne haka Allah ya ba mu shi alhamdulillah Allah da san annabi ne da hulɗa da manzo Allah to mun gode alhamdulillah na koyar da mu mun gode Allah ya saka masa alhamdulillah na'am tabassar saboda haka ka lura fa innal amra badin hakika lamarin a bayyane yake wa zahirun kuma a bayyana dai fa afdalu mab'usin mafificin abin aikowa shine annabi Muhammadu hadan nasa shine ya shiryatar da mutane aw wa'az kuma yau azance su bi ma'ana wa Na'am.
hadan nasa wa wa'azahum na'am Mhm.
alaihi salatu llahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa kazal alu haka nan alayansa wal ashabu da sahabbai baki daya ma lafizun Allah lafaz ya ta salati gare su mutukar mai lafazi yayi lafazi na kowane luga ne na harshe da yare radiyallahu anhum amin harful ain na'am نعم إن خير الناس أرجوه شافعا لنفسي وللأهلين إذ جئت خاشعا إلى كل خلق الله أوصلت نعمة وإني وحق المصطفى لست قانعا حقير ذليل مظلم خادم لكم محب شديد الحب قد جاء خادعا أجرني أجرني منحمنا أهم طيا فلم ألق يوم الروء ما كنت صانعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي لدينك رافعا عليك صلاة الله ثم سلامه أصود لديك المادهين المساكع مساكعا عليه مع العال الكرام وصابه صلاة وتسليم ومن كان تابعا حرف العين harafin aini shehu ya ce نعم haka lamarin yake إن خير الناس abin ko da yake hakan hakika fiyayyen mutane annabi muhammadu أرجوه شافعا ina ƙaunarsa ya zama mai ceto gare ni duniya da lahira Li ya zama nafsi.
mai ceto linafsi ga kaina وللأهالين da ahalina duka إذ جئت خاشعا a yayin da na zo wajensa ina mai ainihin hushu'i da kankan da kai ina ƙaunar to ya cece ni ni da ahalina kaga ahalina ko ya na ciki mata na ciki masoya da muridai duk suna ciki shine ake ce mana ahali ahali mu da ahali Ayyadai Allah gyara halin ahali.
Amin.
Ahali wa ahali wani lokacin. To ahali na ɗin kenan. Ina nufin duka masoya ahali na.
ila kulli khalqin lahi ya rasulullahi awsalta ni'matan ka sadar da ni'ima zuwa dukkanin halittar Allah wa inni haqiqa ni in yus lastu qani'a ba mai kana'a bane wa haqqil mustafa na rantsuwa da wato haƙƙin Mustafa ina tawaru ne in kana'a na'am shi haqirun ni kuma wato ainihin wulakantacce ne zalilun kaskantacce ne dai muznibun mai zunubi ne khadimun lakum khadimun lakum kuma amma hadimi ne gare ku muhibbun shadidul hubbi kuma ni shad- muhibbin masoyi ne shadidul hubbi mai tsananin soyayya gare ku qad jaa khadi'a da ya zo hakika khadi'an yana mai kankan da kai in ka ce lastu qani'an mai kana a tawaru ne ko ko in ka ce lastu qani'an na karkacewa ni ba mai karkacewa bane daga barin hanyarka da soyayya ka ya rasulullah Mm.
nan na tawaru wannan mu dai mun dauki karkatar shehu ba mai karkacewa ne daga barin hanya annabi ba sallallahu alaihi wasallam na'am ajirni zirar da ni ajirni zirar da ni ka taimake ni munhamin na ya muhammadu munhamin na ahimta ya ya himda ya falam alqa yawmar rau'i kada in gaba kada in gamu da makuntu saniyan abin da na kasance na aikata shi ko na aikata shi na muni kada in gamu da wannan abin yau rau'i ranar razani shine ranar alkiyama
alaika salatullahi talatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne umsi lidinaka rafi'a ake zamantowa rafi'a mai ɗaukakawa lidinaka ga addininka
alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma sannan salamuhu gaisuwarsa asudu ladaika almadihin almasaqi'a ina mai shugabantar masu yabo naka ma- masaƙi'an masu kaifin balaga da fusaha cikin yabo da harshe ina mai shugabancinsu cikin yabonka ya rasulallahi Mm.
albarkacin salatin nan namu gare ka
alaihi ma al'alil kirami Salati ya tabbata gare shi da alayensa masu wa girma da sabihi wa sahabbansa man kana da tabi'a duk wanda ya kasance tabi'i mai bi gare su wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin radiyallahu anhum آمين خاف الغين جنا النفس أبغيه ولا لا أسابق بمره من هو في السخاء مبالغ يفك الأسارى يوصل الرحمة كاسبا لما أدم يوطي الكرى ويبالغ أسير أتى ضيفا ببابك معدما فهل لك فيه ردك الدار سائغ أئنه أئنه يا معين فإنه فقير وقير وخيرك بالغ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حقه من كدامه na'am خاف الغين harafin gaini shehu ya ce جنا النفس أبقيه Ginin nafsi wadata na zuci shine abgihi nake kauna a bani ya rasulallahi abu Wala kaɗan ya na- wadata مم.
don hadisi ya inganta laisar gina laisar gina gina laisar gi- laisar gina gina mali مم.
innamal gina gina nafs to wadatan nan ta zuci abgihi shi nake nema ya rasulallahi a bani ولا لا أسابق ba manya-manyan ni'imomi na dukiya kaurara ba ba su nake nema ba بمره من هو في السخاء ina neman Allah a bani wannan bima da hiya da sababin yabona wannan da mubaligu mai kai mutuƙa ne fi saha'i cikin baiwa shine annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
sallam ya fukul asara yana kwance ribatattun yaƙi annabi muhammadu ya yafe musu yusilur rahma yana sadar da zumunci sallallahu alaihi wasallama hasiban yana mai tsururuci ne ma adamu ga wannan da suka rasa abun komai da ɗan abinci da komai da s- annabi sai ya lalubo ya nemo ya ba su yutil kira yana ba da garar baƙi wa yubaligu yana mai kai matuƙa cikin yin garar baƙi yana mai kai matuƙa cikin sada zumunci yana mai kai matuƙa cikin kyauta asirun Mhm, ata ni- daifan ni ya rasulallahi asirin ribatacce ne na yaƙi a ta da izo halin kasancewarsa yana baƙo bibabika amma gashi nan a ƙofarka mu'diman yana marashin komai bai da komai ne in yas fahallaka fihi sa'igu Hallaka shin yalla ya yanzunta gare gare gare ka ya Hurduka.
rarrura duka gangarowar baiwarka da za ka yi gare shi abin da za ka gangaro kuma ya zama sa'igun mai daɗin shigewa makogoro Addahara.
mutukar zamani a Abin.
bashi abin da zai ciwo Mm, mai daɗi makogoro lami lafiya mm.
ciki lafiya baka lafiya abin annabi ke sallallahu alaihi wasallam hajiya ta ce ciki lafiya baka baka lafiya Allahu akbar Ƙara annabi daraja.
a inhu Taimaka shi, a inhu taimaka shi, Ya mu'inu.
ya mai taimako Allah taimake in yas ya taimake shi kuma Allah ya taimake amin mu.
fa innahu Hakika shi, faqirun in yas faƙirun mabuƙaci ne gare ka, waqirun mai nauyi ne da zunubi.
wa huwa khairuka Shi balighu ko alherinka mai kai matuƙa ne ya fi ƙarfin zunubin ya fi ƙarfin wulaƙantuwar.
Mm, Mm, alherin ka Allah ya kai matuƙa ne.
mm. alayka salatullahi Salatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sahbin.
da sahabbai haqquhum minka dami haƙƙinsu kuwa damigun mai rugurguza haƙƙin waninsu ne a gare ka.
harful fa'i A Rafin fa لقاء نبي الله وهو الملاطف مرامي ومن دون المرامي متالف فلو كنت نعلا للأمين لتم لي مرادي وإلا فالصديق ملاطف فملول في الدارين إلا وصاله وكل سواها زارياه أواصف فإن لم أجد تقبيلك في محمد فما لزني أيشي وأمري يتالف وربي وربي المصطفى وهو كامل أفاد إليه من هو وليلاطف لذا هام من قد هام في حب بين من بليلى وميلى أورثته الطوائف يحوج حبيه هلال ربيئه ففيه صلاة تنادي بسرور الحواتف وإني لتاروني إذا لاح هزة كذلك إن ينطق بوصفك واصف جمالك يوصيني هلا كل بهجة وإني أمري عند بابك آكف وجودك يوصيني نوالا سواؤه وما الجود إلا منك والكل غارف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنجو لنحو العواطف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنهو لنحو العواطف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنهو لقصر اللبائف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهدى وإني أعرف عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب كلهم منك خارف حرف الفاء a rafin fa لقاء نبي الله a gamuwa da annabin Allah annabi Muhammadu وهو ملاقي marami shine abin nema na annabi muhammadu kuma shine muladifi mai tausasawa gare ni to Wani- gamuwa da shi Mm.
shine abin nema na صلى الله عليه وسلم gamuwa da shi shine abin neman mu wa min dunil marami koma bayan samun biyan bukatar nan ta gamuwa da annabi kuwa in ba gaban samu ba matalif mahalaka ta kenan falau kuntu na'alan da bil zan- da amini dai na zama takalmi faɗe na amintaccen Allah Da tammali Ni muradi.
wallahi da muradi na ya cika wa illa in ban samu zama takalmin annabi ba As-Sadiqul Sadiqun- Mulatif.
zama abubakar sadiqun sama muladifun mai tausasa wa bayan Allah sama dai kenan mm, Mm.
famalu- ya zama.
mm, alhamdulillah Mm.
famalu hulu fi daraini babu wani daɗi cikin gida biyu duniya da lahira illa wisaluhu face saduwa da manzon Allah shi addaɗi a duniya shi addaɗi a lahira wa kullun siwa haza kullu siwa haza dukkanin wani wannan kuwa duk wani daɗi ba saduwa da annaba ba ba samun manzon Allah ba Riyahun.
iskoki ne sifu awasifu masu faucewa fu iska ta shuɗe guguwa mm, duk wani abin da ka sani duk wani arziki da duk wani haske in ba na annaba ba mm, iska ce kawai mm.
irin guguwan nan mai shuɗewa mai ficewa da ƙura arzikin coca cola kenan ka san arzikin coca cola ko in an girgiza fu ta zube arziki da wamamme shi yake nema shine samun soyayya da biyayya da saduwa da manzon Allah Allah ka bar mu da annabi Amin.
na'am fa in lam ajid taqbila kaffi muhammadin in ko ban samu yin kis din tafin annabi Muhammadu wa ba ma lazzali ai aishi shi rayuwa na bai yi daɗi wa ba umri ya talifu kuma da rayuwar nawa ya zama halakake ya zama mara fa'ida to shehu ya samu mu ma Allah ya ba mu amin sallallahu alaihi wasallam wa rabbi na yi rantsuwa wa wulƙasar da ubangiji na Allah Mm, wa rabbil mustafa na yi rantsuwa da ubangijin abin zaɓi shine Wa- annabi Muhammadu abin da na rantse a kai wa wa kamilun wallahi annabi Muhammadu shi akamili Mm.
shine cikakke al-insanul kamilu da Mhm.
afada ilayhi ya kwararo baiwa izuwa gare shi minhu daga gare shi wa kuma huwa yulatifu yana mai tausasawa da kambamawa da girmamawa da ladabtawa gare shi Allah ne ya kwararo baiwa zuwa manzon Allah amma wannan baiwar Allah ma ya batta daga annabi ne zuwa annabi kuma Allah da ya zubo baiwar min hudin ilaihin wa huwa yuladifu yana mai tausasawa da girmamawa ga manzon Allah na'am liza hama man kada hama saboda haka ne duk wani wanda ya gigice ya ɗimauce ya ɗimauce bi baina man bi cikin laila wato soyayya tsakanin wanda ya gigice da san laila wa maila da san maila awrasathu tawa'is sai ta gadon masa gewayewa da yawo a cikin duniya yana can garin gobe yana can dajin jibi yana can ƙauyen don neman laila da maila ni ko na ya samu nawa ne don neman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yuhawwiju hubbihi hilalu rabi'ihi yace hilalu rabi'i jinda hudowar jinjirin watan annabi rabi'il awwal yuhayyiju hubi yana motsa min da girgiza min soyayyen manzon sallallahu alaihi Allah wasallam fa fihi tunadi a cikin watan rabi'il awwal ne ake yin ye kuwa bisururi alhawatif da farra tunadil hawatifu hatifai shine lasfiƙoƙi take ye kuwa bi- da hatifofi na Allah da kuma lasfiƙoƙi namu muma take kira da ya kuwa wato bi sururi da farin ciki shi ne sana ka haifi manzon Allah ko ko ina aka jin hatifi hatifi ta ƙasa ta sama ana cewa an haifi abin zaɓin Allah an haifi abin zaɓin Allah farin ciki ya cancanta ga bayin Allah an haifi mai ceto an haifi na ƙarshen annabawa haka aka ta ji cikin maka da ko ina a daji a cikin gari aka rasa daga ina ake ji to hawa tufu kenan Mm.
lasfiƙoƙi na Allah alhawa tuful ilahiyya kenan shine imam al-busiri yake cewa wata walad bushra al-hawatif an qad ولد المصطفى وحق الهناء magana da yake kenan
wa inni la ta'aruni hakika ni tana bujuro izzatun dimuwa wallahi tana bujurowa gare ni da gigita izalaha idan jinjirin watan rabiul awwal ya bayyana saboda shauƙin wanda aka haifa a ciki sai shauƙin ya ƙaru rikicewar ta daɗu sai in gigice
kazalika in yandik bi wasfika wasifu idan mai sifantawa ya furuci bi wasfika da ambatan sifarka shi ma sai na da kidimewa na gigice
jamaluka yunsini kyawun nan naka ya rasulullahi yana mantar da ni hula kulli bahajatin wato adan nan na dukkanin kwarjini wa inni ya umri hakika ni na yi rantsuwa da wato ko kuma wa'anne a hakika ni mu je ma inda babika akifu akifun yawwa ni akifun mai zama ne mai kifuwa ne inda babika a wajen kofa ka umri mutukar rayuwa ta wuju wajudaka yunsini baiwarka kuma yana mantar da ni nawalan siwa ahu baiwa na waninsa wa maljudu illa minka wani baiwa ka kafa ce sai daga gare ka kullu gari kowa da kowa yana mai kamfata daga baiwarka ne ya rasulallahi alaika salatu lahi Allah ya tabbata gare ka summa salamu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne sanhu lina hawil awadi awadifu baya baya ta suke nufi wato izuwa katarni na da albarkacin salatin mu gare ka alaika salatu lahi salatin Allah ya tabbata gare ka summa salamu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne sanhu lika sirda da'ifu da'ifu tausasan ni'imomi da baye baye take nufi zuwa gidaje na da katangun gidana saboda albarkacin salatin mu gare ka alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka summa salamu sannan gaisuwarsa salatan biha uhda salatin da ita ne ake shiryatar da ni wa inni a'rifu ni kuma ina mai sani an shiryatar da ni ina mai shiryatar da wani na alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka summa salamu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sahabin da sahabai kulluhum minka kowanne harifu dukkaninsu mai daraja da ɗaukaka ne daga gare ka da kamfatar baiwa
harful qaf kafi جميع غرامي والكتاب وخالقي لأحمد نور الحق سر الحقائق جفاني ولم أجفل الخلا ولم أخاف إذا ما صفى وقتي لخير الخلائق صلى الله عليه وسلم عرفت ونام الأكرمون محيما سمير صدوري فوق بيض المخارق أخاطب خير الناس سري ومركزي قياسي وترسي في الوغى والمدائك يقربني حقا لديه فأنثني بنور يدي, بنور يدي للقلب كل رقائك فصرت به أضوي المقامات راهلا إلى الله رب الناس مغضي الخوانك وإن دهش الأقطاب يوما بمشهد فللوصل والتمكين من فضل خالقي سر السر في سري فكل يسره بيمن رسول كاذئ للعلائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أسمو على كل فائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تكين الشر من كل طارق عليه صلاة الله ثم سلامه بحق دار سبك للأولى كل سابك عليه صلاة الله ثم سلامه سلام محب شفه الحب عاشق عليه صلاة الله ثم سلامه سلام خديم دره والدوامك عليه مع العالي الكرم وصابه صلاتي عليه الدار أقوى وصاعك حرف القاف arafin kafi جميع غرامي yau ya ce dukkanin bege na والكتاب li ahmada نعم ga annabi ahmadu ne والكتاب na yi rantsuwa da darajar nan ta alkur'ani kuma وخالقي na yi rantsuwa da mahalicci na shine Allah نور الحق سر الحقائق annabi ahmadu ne begen shi nurul haƙi haske ne na gaskiya sirrin haƙa'i kuma sirri ne na haƙa'iku wato futuhatu da nafahatu da mawahibul ladunniya to haƙa'iku kenan annabi muhammadu shine hasken su Jafani.
to na yi rantsuwa duk begena da darajar alkur'ani da girman allah duk begena ga ahmadu ne sallallahu alaihi wasallam jafani ya ce ma sadi da mai jafa'i ya yi jafa'i gare ni walam ajful ahilla ni ko ban yi jafa'i ba gaba daɗi walam akhaf kuma babu ina tsoron jafa'in mai jafa'i ko ko ba na tawaya a cikin abin da nake a kai na soyayya da hidiman manzan Allah ko na haufu ko na haffa Na'am.
na kai Masha ko Allah.
tawaya ko tsoro ban tawaya ban tsoro to tsoro tawaya ne tawaya tsoro ne to duk babu shi gare ni cikin ainihin annabi muhammadu da jafa'in da mai jafa'i zai yi idza ma safa waqti li khairil khala'i idan wato lokaci na ya tsarkaka ga fiyayyen halitta jafa'in mai jafa'i ba zai cutar da ni ba shi sa yana jafa'in yana yi ana ta daɗa sama
ariktu muhayyaman a rikitu na rasa bacci ido na bai bacci ba wa namal aqrabuna a rikitu muhayyaman ina abin hemantarwa wa namal akarabu na makusanta nawa sun yi bacci samiri abokin hira na duri oh, sadarori na da nake rubutawa na begen manzala fawqa bidil mahariki a burbushin fararen takardu ukhatibu khairan nasi ina mai magana to da fiyayyen mutane sirri shine sirri na annabi Muhammadu wa markazi.
shine yarkwata nawa Yasi.
maka fata ta alkhairi kenan Mm.
shine kuma mai taimako nawa wa tursi shine kuma wato tursi na shine garkuwa na filwaga a cikin surkuki na yaƙi wal mada'i da makuntata ta bugawa da ainihin maƙiya da mahassada annabi Muhammadu shi an garkuwa ta yuqarribuni ladayhi Ina kusanta ne zuwa gare shi haƙan da gaske annabi nan annabi na daɗa jawo ni yana kusantar da ni zuwa gare shi fa ansani sai yakan mantar da ni
Mm.
fa'ansa ni sai yakan biyan tamun bayan ya kusanta ni awwalan sai kuma yakan biyan ta ni da biyan Binurin?
bi- biyan tamun binurin da haske yadilil kalbi kullar da raqa'i yake haskaka dukkanin ilimai raƙa'iƙai ladunniyai lilƙalbi ga zuciya fasirtu bihi atul maqamat awwalan ya kusanta ni sai kuma ya zuban hasaka ya yi min baiwa da ilimin ladunniya a ciki na'am fasirtu sai na zamanto a ɗawil makamati ina naɗa makamai Bihi.
da albarkacin manzo Allah a cikin halara Allah rahilan ila Allahi, Allah ina mai tafiya kuma izuwa Allah rabbin nas Ubangijin mutane muqdil khawari mai ba da abubuwa masu kece al'adai shi ne Allah.
wa inda hishal aqdabu Idan ƙuduban Allah suka gigice bi mashhadin a mashahadi na Allah yawman ɗaya rana falil waslu fali ni ko a gare ni wa akwai saduwa da tamkinu kuma kafuwa akan mukamin wusuli da min Allah.
fadli Na khali samu wannan ne ko daga faralata mahalicci na shine Allah a albarkacin soyayya ta ga manzon Allah alaihi wasallama sara sirru sirri ya sa- sara sirru sirri ya nasu fi sirri fi sirri cikin sirri na ma'ana zuciyata da ni fi sirri fa kulli sirruhu fakulliya dukkanina kuma sirruhu sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi ko ka ce sarar sirru sirri yana su fi cikina sirri sirri na ne an gane sarar sirru sirri yana su fi cikina wani sirri ce sirriya ya za ka ce haka ce fakulliya sirruhu a dukkani na sirrin in kuma ka zo ka yi na gwari-gwari ka ce sarar sirru sirri ya na su fi sirriya cikin sirri na ka gane fakulliya sirruhu kaga an koma dai na'am biyumni rasulin na samu haka ne biyun albarkacin manzo shine annabi muhammadu qadi'in lil ala'iƙi mai yankewa da dukkanin ala'iku rataye-rataye duk wani abu da yake ratayar da raba mutum daga Allah shi annabi Muhammadu mai yankewa ne ƙaɗi'un ne lil ala'iƙi wal awa'iki wal ala'iki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha asni salatin da ita ne nake ɗaukaka ala kulli a fa'il bisa dukkanin wani mafifici alaihi salatin salatullahi Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan taqi salatin da sharra take tsare ni wato dukkanin wani min sharri kulli na tsari daga dukkan mai hudowa da daddare da sharri duka Allah tabaraka wa ta'ala yana tsare ni albarkacin salatin mu ga manzo Allah alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa ب- بها الدهري سبكي mhm, sabki rigaye na للأولى lil'ula zuwa ɗaukaka كل ga سابق dukkanin wani mai rigaye ta Addahara.
tabbata a gare ni a dara matukar zamani rigaye na ya tabbata akan duk wani mai rigaye na riga shi cikin Biha.
manzon Allah da Allah biha da albarkacin salatin nan عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa سلام محب gaisuwa na masoyi shine ne in ya شفه الهب wanda wato soyayya ya lullube shi Ashiki.
halin kasancewarsa kuma mai shauƙi ga صلى annabi الله عليه Muhammadu وسلم عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa سلام خديم gaisuwa kuma na hadimi shine ne in yi hadimin manzon Allah دره والدوامك wadda wanda ƙwanƙonan nan na wato ainihin raɗaɗin zuciya darrahu ya cutar da shi ice ya ƙone shi kenan ya raɗaɗantar da shi wa miƙin kuma wanda ike shi mai tsananin soyayya ne wa miƙo ya fi ashiku ko ashiku ya fi muhimmu ashikun wamiƙun can ne daga nan kawai ake faɗa sai fana'i to ni wamiƙu mai tsananin soyayya ne عليه مع العال الكرام salati ya tabbata gare shi tare da alayensa masu girma da وصحبه sahabbansa صلاتي عليه الدهر أقوى salati, salati na a gare shi mutukar zamani shine a kawal wasa'iki mafi karfin wasu ƙoƙi na masu sadar da ni ga manzala حرف الكاف harafin kafi kafani alal illati shehu ya ce annabi muhammadu ya isar da ni alal illati a bisa illu anniya saliku cewa dai ni mai shiga ne ina kan tafarki bi hubbi da soyayya na liman yumni firun wa maliku ga wannan da kabilar firu da maliku ta tare shi ina soyayya gare shi kafani alal illati ya ishe ni a bisa illoli na a bisa duka halin da nake to ka fani ni masoyi ina cikin zirin ni masoyi ne ga dan gidan kabila firu da maluku wannan abun to kawai ka fani alal illati a bisa halukan da nake ciki illoli uzurai yawwa a kowane hali nake a kowane yanayi nake ka san ba nan da nan halin halin ila halin ne to ko illat din kenan Allahu akbar li kulli fatan ga dukkanin mutum saurayi mai daraja hubbun akwai abin da yake so ma'ana akwai soyayya gare shi wa qasdun akwai nufi wa mafkharun akwai kuma abin alfaharinsa kowa da ka gani yana da abin da yake so yana da manufarsa yana abin yana da abin da yake da alfahari da shi Allahu akbar ko dama soyayya dole ce amma amma amma amma mai waka yana cewa idan dai kaga mutum yana rayuwa wai bai san soyayya ba baya lo baya nan to kawai ce ne da shi ya rayu in ya tashi cin abinci ya dinga cin kaikayi dan shi jaki ne Allahu wa alif tib- tibnan wa anta himaru kowa da abin da yake so Yawwa, kowa da abin da yake so namu ne Allah ya taimake mu ya zama manzon Allah yawwa shi sa ce li kulli ka kulli nan kulliya ce fa ne.
na'am kulli fatan hubbu wa qasdun wa mafarun to ni kuma yana yake wayin ne ma siku ni ko mai riko ne bi hubbil hashi ana mai so ne mai nufi ne mai alfahari ne bi hubbil hashimi da soyayya ba shi mun dangi Addahara.
mutukar zamani fashuguli shagali na wajihul mustafa yaban abin zaɓin Allah annabi wa Muhammadu widaduhu da soyayyarsa sabilin lazima wa ishq.
wudaduhu Mm.
ibtida'i na'am kato ko wa wudaduhu Mm.
kaga soyayyar manzon Allah sabili tafarki na kenan allazima ishtu allazi wannan da in- Ni ya anne saliku.
saliku ni mai shiga ne ina nan cikin tafarkin soyayya ma ishtu mutukar na rayu alaihi salatu lahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamu sannan gaisuwarsa yudariku lil maula Ubangiji Allah ya riskar da ni da halaran manzon Allah waƙarni Udariku udariku ne kuma na riskar da karni na in sadar da su da manzon Allah Allah.
saka masa alhamdulillah alaihi salatu lahi Salatin Allah ya tabbata ga manzon kuma Allah salamu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin sahabbai hadau da suka shirya tu wa tadaraku suka kuma rusku zuwa halaran manzo Allah suka kuma shiryatar suka ruskan radiyallahu anhum alhamdulillah
alhamdulillah